na meye to amma a ka'idar larabci kullu ma yadubbu ala wajhi al-ard fa huwa dafatu duk wani abin da ke takawa ke bindike a bayan kasa to ana kiransa dabba to amma dabban iri-iri ne akwai wato addafatu kullu hayawanin nafi duk dabba mai magana a cikin dabbobin akwai dabbobi gaba ɗaya waɗanda ba su magana akwai mai tafiya wannan kowa na tafiya to in aka yi tamizi kuma a ce hayawanin nafi dabba ce mai magana to ɗan adam kenan domin sauran dabbobin ba su magana amma duk abin da ke tattakawa ke tunduke a bayan ƙasa ana kiransa dabba to saboda haka sai dai akwai mataki mataki akwai sauran dabbobi masu kafa hudu dabbobi ne sannan ko mutane masu kafa biyu dabbobi ne amma dabbobi masu magana masu hankali shine bambanci da sauran dabbobi shi yasa Allah ya magana da wannan kalma cewa mafi sharri daga cikin dabbobi wato tsakanin tsuntsaye da dabbobi wato masu kafa hudu da kuma yan adam to a ciki duk waɗanda suka bi sharri inda Allah a wajen Allah su ne Allah zai na kafaru in ka tara duk ba masharanta kaman yan adam kafirai fahim la nuna waɗanda su imani ba ja'alahum min jinsi dawa Allah ya sanya yan adam daga jinsin dabbobi ne annahu taqaddama fil amr domin bayani ya gabata a karatun da ya wuce in ji shehu darasin jiya in hum illa kan an'am so kafirai babu wani abu da suke kama da su face kamar dabbobi suke balhum abal Allah ya ce kai kafirai sun ma su dabbobi fata don dabba shi ba a ba shi hankali ba amma kai an baka hankali ba kai amfani da hankalin da aka baka ba to sharrin ka ai ya da yawa ga hankali maimakon kai amfani da hankalin wajen ka bi Allah to in kace za ka cutar to duk wata dabba mai kafa hudu ba za ta kai ta cuta ba dan adam ba saboda an ba shi hankali to in mai ya mai da hankalin wajen cutarwa to sai ka tarar da babu wata halitta wanda za ta yi cuta irin dan adam dan adam ne tun da dan adam ne zai je ya dana tarko ya je ya koma gida yana bacci sannan ya kama dabba ba ai to wa yake da wannan banda dan adam kage da ya amfani da hankalinsa wajen tutarwa ya fi kowa iya tuta kuma a zamanin yanzu dan adam ne zai kera na'ura wanda zai harba ta tafi wani guri can na'ura ta je ta yi banna shi kuma yana kwanci a ɗakinsa wannan kaga sai dan adam to saboda haka a cikin halittu duk gaba ɗaya waɗanda suke mafi sharra cikin dabbobi to babu kamar waɗanda suke yan adam kafirai waɗanda ba su yi imani ba. Na'am.
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون
su waɗannan kafiran naka ya annabi Muhammadu su ne allazina ahadahu gashi ta kulla alƙawari da su don lokacin da abu ya gagara sai yace a yi alƙawari a zauna lafiya a zauna lafiya cewa Allah ya inu al-mushriki su ba za su taimaka wa mushrikai ba wajen yakan annabi sun malayan ku suna adau kuma su ba za su warware alƙawarin da suka yi wa annabi na zaman lafiya ba fi kulle marrati a kowane karo in suka kulla alƙawari to sukan ce ba za su warware ba wahum la yattaquna amma ba sa kiyaye alkawari din su kan saba don haka sai su yaudara su saba alkawari su haɗa kai da abokan gaban manzon Allah sannan a zo a yaki annabi kaga wannan cin amana ne wanda kafirai suke yi na'am فإما تثقفنهم في الأرض فشوّد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون
Allah ya ce fa'imma ta tsafan na bumbil harbi, to tun da yake zaman lafiya ya gagara, ta kulla alkawari a zauna lafiya sunki, a zauna lafiya sunki. to kenan kaga abin da suke nema suna nema a yi faɗa ne to idan ko ya kama za a yi faɗa fa in ma ta nahu to duk inda ka same su fil harbi a fagen yaki fasharrid bihim man khalfahu min al-muharibin kai amfani da waɗanda suke bayan su ka tarwata su daga cikin abokan gaba anan idan mutum bai hattara ba to sai ya dauka idan dai aka rasa zaman lafiya da kafirai to fa shikenan duk inda ka same su sai kisa a'a ba haka bane akwai sharuɗa na zama Allah bisa ganin damansa yakan haɗa musulmai da waɗanda ba musulmai ba zama a ƙasa ɗaya kuma a yi yarjejeniya da zaman ƙasa har a kira su har nan amana to kaga in ka lura da wannan Allah da kansa sai ya yi tambayi yake fa in ma tasafan nahu duk inda ka same su sai su bil haq a fagen yaki in an riga an shiga yaki ba cewa aka duk inda ka same su shikenan ka sami abokin abu yaushe za a zo ai kawai ba za ka zauna lafiya ba yawwa to irin waɗannan ayoyi waɗansu waɗanda ba sa son zaman lafiya a ko'ina a duniya su yi amfani da wannan Allah ya ce duk inda ka same su ka kama da su kawai a to ai kawai ba za ka zauna lafiya ba a'a Allah ya ce fa in ma tasqafannahum fil harbi idan aka dace ka tadda su a fagen yaki fasharrik man khalfahum bihi ka tarwata waɗanda suke bayan su bihim saboda tarwata a su don in suka tarwata to mabiyansu ma kuma za su tarwata haka za ka yi mutu min almuharibina daga abokan gaba bitankili bihim shine kai mutu azaba wal uqubatu kai mutu uquba ka wahalar da su la'allahum yadhakkaruna ko watakila za su karɓi wa'azi yatta'izo nabi na'am wa in ما تخافن من قوم خيانة فانزل إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين
Allah ya ce kasan musulunci dole ka koyi tsari na zaman lafiya in ana zaune lafiya dole ka san yaya tsari yake na zaman lafiya to kuma dole ka koyi ka koyi plan da yaki ba musulunci kadai ba hatta gwamnatocin duniya ya ne yanzu waɗanda ba ma musulmai ba dole sukan koyi tsari na sulhu na zaman lafiya da kowa a ƙasan da kuma waje kuma dole kuma suna da tsari na yaki idan kawai kai baka tukana sunan ka baka fada baka koyi tsarin yaki ba to wani wanda yake can baka shirya masa ba zai tsokane ka kuma zai ka maka yaki to a lokacin da baka da plan din yaki in aka zo ai mutu sai ka za a yi lokaci lokaci guda a sama wa lafiya wajen zama to shine Allah yake cewa wa in ma takhafanna min qawli khiyanatan misalin ana zaman sulhu ka kulla sulhu da mutanen gari kaza ba musulmai bane mutanen gari kaza su ma ka kulla sulhu da su ba musulmai bane mutanen gari kaza ma haka ga sunan daban-daban dai duk kabure ne musu musulunta ba amma an kulla sulhu na zaman lafiya to daga baya sai kana hangen waɗansu daga ciki akwai suna harin suna kokarin haɗa kai da kaburai abokin abokan gabanku don su far muku to shine Allah yake ce to haka ya faru ya zaka yi zaka rike ka yi hakuri ka ce don an yi sulhu ka bari har su zo su cuce ka Allah yake a wa in ma takafanna min qaumin khiyanata muddin ka ji tsoron wato haɗi daga waɗansu anna da ka kulla alƙawari da su kai ka zauna da su zuciya ɗaya sai ka hangi sun kulla haɗi bi hadin bi amaratin taluhu laka akan wani alƙawari da aka kulla sai kaga ka fara ganin wata alama da ta bayyana gare ka cewa fa suna so su haɗince ka to yaya za ka yi da su Allah ya ce to idan ka kalli haka ka kalli su suna so su maka haɗinci fambis ilai ka jefar musu da alƙawarin ka ce babu alƙawari tun da haɗinci ya fito ka je ka kwanta kana bacci da kai da mutanenka su ɗebo su haɗa kai da wasu su zo su haɗince ka daga zaran ka ka hanyi haka in ji Allah ya ce fambis ka jefar da ahadahum alƙawarin da ka kulla da su ka jefar musu kawai ala sawa a zauna daidai wa daida babu ba alƙawari musawiyan anta wa ku zauna da kai da su ba alƙawari tsakanin ku wa hum fil ilmi bi nafsin ahad kuma sannan ya zamo karka warware alƙawarin baka sanar da su ba karka ce to to tun da yake ai na ga alama suna so su cuce ni su warware alƙawari kar su kamun hari bari kai kuma ka zaga ba su sani ba ka kai musu hari wannan ha'inci to an hana mu mu mu yi ha'inci ka warwar ka ce musu alƙawarin nan da muka yi da ku ba yanzu babu su zamo sun sani kai ma ka sani kaga adalcin musulunci kenan bai sai ka je ka shugar da su ba ba tare da sanin su ba ka warware alƙawarin da su wawon fi ilimin bi nafsil ahad su zamo suna sane da cewa an warware alƙawari yanzu bi an tu'allimahu bihi dan ka sanar da su rashin alƙawarin a yanzu liyan la yastahimu ka bil qadar kar su ce kai annabin Allah kana da yaudara a musulunci ko babu yaudara ko a yaki in dai kafin sai dai an fa kan shiga bagen yaki to nan kuma yaki dan dabara ne yadda za ka yi cikin nasara haka za ka yi inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah ba ya son masu ha'inci ka duba ka gani fa alƙawari tsakanin musulmi da arnama idan an gashi kuma an hangi annan ne ba suke alaman warware alƙawari to a nuna za a warware da su amma a fito karar ajibi kar a musu ha'inci domin Allah yace baya son masu ha'inci wa nazala fi man aflata yawm badr ayar da zamu karanta mu fassara ta sauka yayin da wani ya gudu daga cikin mutanen badar ya kwashi ya koma wajen mutanensa shine Allah yake cewa na'am
ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون
an kama shi ne a riban yaki kafin a yi haka da haka sai tsubule ya gudu ya koma wajen mutanensa to shine Allah yake cewa wala tasubanna allazina kafaru sababu ya annabi Muhammadu karfi tsammani waɗanda suke kafiran nan ko sun tsokale sun gudu karka yi tsammanin sun tsere maka ne ba za su shiga nunka ba karka ɗauka cewa fatu yanzu san sun tsere maka innahum la yu'jizu ai ba za su tsere maka ba la yafutuna Allah ba za su tsere wa Allah ba tabaraka wa ta'ala na'am na'am وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
Na'am, wannan aya kuma tana ba mu umurni ne mu al'umma musulmi. Sawa'un ko a bakin yaƙi ne, ko kuma ba a fagen yaƙi ba, sawa'un muna zaune ne irin zaman kara zube a wata ƙasa inda kowaɗanne suna mulkan kansu. Akwai ƙasa irin Najeriya misali, ana zaune akwai gwamnati, amma gwamnatin ta ce ba musulunci take ba ko ba kafirci take ba. Kowa na nan wato yana mulkan kansa. To ko a nan wannan umarnin ya shi a duk inda musulmi yake a duniya. balle kuma in musulmi suna cikin gwamnatin musulunci ne don haka Allah yake ce wa aidulau ku yi tattare da abokan gaba shine wa aidulau masafatun gubdo abin da za ku iya amara Allah tabaraka wa ta'ala rasulahu Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzonsa an yi idda likitalil kuffar cewa koyaushe ya zamo yana cikin shiri ya zamo yana cikin shiri ne a kan kafirai mastafa'atun duk abin da za ku iya yi min kuwati na karfi kaga wannan yayi daidai da tsarin gwamnati kowace gwamnati a duniya ko ba a taɓa faɗa da ita ba a yanzu za ka taranna tana da sojoji tana da 'yan sanda sojojin nan da daga tayi su ne za ta kai hari wa mutane me ya dalilin ba da training din soja da ɗaukan sojoji da sauransu me ya dalili saboda in sun yi ƙarfi sai ya kai ba a kai hari to me ya dalili ko ta kwana don waɗansu na iya kawo muku hari ba ku shirya ba saboda haka duk waɗanda suke jin su gwamnati ne to dole suna da training ɗinsu na soja a duk duniya wa iddo lahu ku yi tattali lawan ga abokan gaba mastata'atun na duk gwargwadon abin da za ku iya Allah ya umarci manzon Allah cewa ya shirya saboda yakan kafare gwargwadon duk yadda zai iya ya shirya min kuwatin na shirin karfi an tambayi manzon Allah Allah ya ce wa iddu lahu mastata'atun min kuwatin to ya rasulullahi ne Allah yake nufi da cewa a yi shiri min kuwatin na ƙarfi ƙarfi kawai shi kenan a nemi ƙarfafa a ajiye su shi ne shirin ƙarfi aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma hadhihi al-quwwa wannan kuwa ƙarfin da Allah ya faɗa din nan me Allah yake nufi da wannan kuwa din kala sai annabi yace abinda ake nufi da kowa shine alquwatu arrami iya harbi shi ake kira wato kuwa kenan idan ana da sojoji dole ya zamo a ba su training na iya harbi imma ko na dindiga ko na sauran makamin da duk ake amfani da shi idan kuna da sojoji ko kuna da arziki amma ba ku sami gogaggun sojoji masu training ba kuna da sauran aiki shi yasa Allah ya ce kari tattali saboda abokan gaba tattalin kuma min kuwatin na karfi to aka tambaye annabi menene karfi yace alquwatu arram abinda ake nufi da kuwa shine iya harbi har sau uku manzo Allah ya fara kuwa karfi shine iya harbi wato iya amfani da makami domin gwanintan soja sarrafa makami duk iyawan soja in babu makami ko kuma in akwai makami bai iya sarrafa makamin ba to aikin banza ne saboda haka dole a koyi yadda ake aiwatar da makami shi yake min kuwatin wa min ribatil khayr wajen ku yi amfani da kuwa training na na harbi wa min ribatil khayr da kuma ku yi tattali wajen daure dawaki waɗanda za ku hau zuwa wajen yaki to kaga a yanzu ana maganan dawaki a'a ai ba maganan dawaki ake ba yanzu maganan tankunan yaki ne yanzu ko ba haka bane da duk da jiragen sama to kowace kasa dole ta yi tattalin wannan in kasa ce mai zaman kanta dole tana da sojoji tana da makamai irin bindigogi kuma tana da wato tankuna su ne matsayin ribatul kai daura dawaki a yanzu idan kuka yi haka turbu na bihi a duwalla za ku ba da tsoro wa makiya Allah waɗanda makiyan Allah ko makiyin ku ne wa akharin min duni akwai ma waɗanda waɗanda suke koma bayan waɗannan kafiran ba su zo tare da su ba la ta'lamunahu ku ba ku san su ba suna nan wato ma'ana kar ku ɗauka abokan gaban da kuke kallo kaɗai su ne abokan gabanku akwai waɗansu ma waɗanda ba ku san su ba amma suna da jin haushin saboda ku musulmi ne saboda haka wa akharina min dunihi akwai waɗansu daban waɗanda koma bayan waɗanda kuka sani su kafiran da su kuke jin tsoro kar su ka muku hari su ma suna nan la ta'lamunahu ko ba ku san da su ba wallahu Allahu ya'lamu amma Allah ya san su bi hada ya'lamu al-muslim to ku ji bayani Shehu Ibrahim a karkashin wannan aya Shehu Ibrahim ya ce da wannan aya ne ya'lamul muslim musulmi zai san cewa Allah budda an yakuna an yakuna lahu a'da'u dole in kai musulmi ne to ka sani fa duk yadda aka yi kana da abokan gaba dole ka san kana da abokan gaba la ya'lamu ya'lamu wa a'da'u la ya'lamu akwai abokan gaban da kana sane da su ka san su akwai kuma waɗanda baka san su ba idan ka ɗauka wanda ka sani ne kaɗai suke gaba da kai to kana kuskure in ji shehu ibrahim a'a in ka san waɗansu to akwai wasu ma a ɓoye tun da kai musulmi ne in ka san wasu a fili to akwai waɗanda suke ɓoye kai baka san da su ba don haka su ne in ji shehu amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallam an yi idda kuwatan don ya ya tattalin karfi wato training limu wajahati al'adu saboda fuskantar abokan gaba kala alquwwatu amrai arrami wannan Allah yake abinda ake nufi da kuwa shine iya harbi ko asbaru asbabul auni bil harbi iya harbi da training da iya harbi shine babban hanya ta nasara a wajen yaki amma in kuka sami kirawoman sojoji ba su da training komai yawan su ba za ku yi nasara ba. Wa min ribatil khair kuma yake daga cikin tattalin da za a yi bayan kuwa din to a daura dawaki. Qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake kullu la'ibin yal'abuhu al-insan duk wani wasa wanda dan adam zai yi fa alaihi zai zama masa laifi. In dai wasa ne dan Allah ya ce a fasitun annama khalaqnakum abasan kuna tsammani mun halice ku don wasa sai al'annabi ya ce to dukkan wani nau'i na wasa in ɗan adam ya yi to fa alaihi to zai zama laifi ne gare shi lalahu ba amfani gare shi ba illa arba'ata ashiya sai dai nau'in wasanni guda hudu gashi wasa ne amma su shari'a ta yarda wanne ne ko waɗanne ne na farko yace la'ibuhu bi farasihi mutum da ya yi wasa da dokinsa sukuwa ya koyi harbi da doki kage nan ana maganan doki mun ce a wancan lokaci a yanzu ba makami manya tankuna to ai kaga ai su ma suna atisaye sojoji ko ba su ai yadda ake sarrafa makami to manzon Allah yake wasanni duk wasa yakan iya zama laifi akan ɗan adam sai dai akwai wasanni guda hudu wanda manzon Allah yake ana so ma dan adam yayi na farko wasan da zai koya da dokin sa wa mula'afatu zawj da wasa da iyalin sa tunda matarsa ce wa mula'afatu zawj li zawjatihi biyo kenan wa ramyuhu bi sahmihi koyan harbi da kibiyarsa a fita ana koyan harbi kamar yadda yan kwanmu a kauye sukan fita training a tafi kuma yana da rana yawa in kuka zauna kawai ruwan fishe shehu yake makiyan biyu ne in kun san wasu to wasu na boye ba ku san su ba to ko irin training da aka yi na kauye din ne yana da amfani koyon harbi kuma kar a bashi musamman a lokacin da ake ciki yanzu idan ka koya ba niyyarka ka tsokan wani ba a'a niyyarka kamar yadda dukkan sojojin duniya suke suna training ba daga wai sun iya su fita su je faɗa da mutane ba saboda ko ta ɓaci zai iya samun to dukkan mutane a inda suke ko a gari ko a ƙauye irin waɗannan abubuwa yana da kyau mutum ya ya koye su kai ko motsa jiki din nan da ake yi wallahi yana da amfani don akwai da Allah ya kiyaye akwai ran da gudun zai same ka baka shirya ba yawa dan kaɗan sai ka fara haki ka rasa yadda za ka yi to amma in ka saba jikinka ya saba wallahi musamman yan uwa halin da ake ciki yanzu kar mutane su bar kansu haka ba wai da shirin tsokana ba amma da shirin gyaran jiki da shirin shirin kota kwana saboda haka wasanni guda hudu an halatta su wasa da doki mutum ya yi wasa namiji da matarsa da kuma koyon harbi da kibiya ya ta'allamu rimayata wa tu'allimu wa ta'allimu istibahata koyon iyo a ruwa duk shari'a ta yarda da wannan yawwa su irin waɗannan da suke gari su mu a ƙauye mun san ana so irin su Alhaji Ibrahim ba san iyo a ruwa ba da sauransu amma mu a kauye mu koya to gashi ashe manzon Allah ya ce a koya yana da kyau wata ran za a iya kaiwan kora da abokan gaba ka zo ka samu ga ruwa ya kawo ya da kai ka ga sai ka shiga uku nan da nan sai a kama ka to saboda haka wannan misalai ne wanda manzon Allah ya bayar na cewa an yarda da waɗannan abubuwa kai training da dawaki kai hatta wata ran an tambayi shi hatta masu guje-gujen nan da wasan kwallon nan yace suna da rana ai a cikin su ake ɗiban soja da ƴan sanda da sauransu ko za a zo tsangaya ne a ɗaifi gaddawa da sauransu ba ba nan za a ɗiba ba don haka suna da rana don haka saboda hikima ta kafe bai haramta abin ba don ya hango fa'ida da ake iya samu a ƙasa idan duk gaba ɗaya mun yi kwandemin wannan muka ce banda ɗan uwa musulmi to fa masu training ba mu bane kenan muna da matsala don haka shi yasa shek da aka masa wannan tambayan yace babu laifi yawa amma inda yace masu diban sojoji da yan sanda ina suke zuwa su diba aka ce a waɗannan makarantu yace ko a kangaya aka ce a'a yace to kuwa idan ba su yi wannan training din ba to ranar ɗaukar sojan ma watakila ba zai iya ba saboda haka waɗannan din suna da amfani guje-guje da tsalle-tsalle da sauransu kana malami baka isa ka ce wannan ka haramta wa yara ba za ta yi kuskure a wata ƙasa musamman a halin da ake ciki irin wannan yawa sai dai duk wasan da za ta yi kar ta shagaltar da kai da barin ibada kar ta haɗa ta da maza da mata kar ta haɗa gaba a yi faɗa da sauransu to waɗannan kowane iri ma ai ko a masallaci ne faɗa haramun ne to a ko'ina ma abin da zai jawo faɗa haɗuwan maza da mata ɓata lokacin ibada wannan shine aka hana amma waɗannan motsa jiki babu laifi ba don komai ba saboda ko ta kwana ko ran da in ta baki amma kawai mu ka ce mu je mu zauna tuku shikenan kowa daga nan nan da nan yana haƙi to wallahi akwai ranar kin dillanci ranar da hajjar mai gari ya bata yawwa wallahi ba laifi bane in ƴaƴanku suna makarantu da sauransu a bar su ɗan guje-gujen sai dai kada ya zama ya ɗauke harkar babban abin da ya kai su karatu ne to kar wannan ɗin ya ɗauke harkar karatu ɗin قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ذن الله yake wajen bayani akan doki wajen nuna falanal doki yace alkhairu ma'qudun bi nawasiha alkhairu kuna ji manzon Allah yake dawaki suna da alfalin da suke da shi wannan gashin bayan wayan dokin an kulla alheri a bayan wannan gashin wayan doki duk lokacin da ka shafa ka shafa alheri ila yawmil qiyama wannan haka yake har tashin kiyama kana ba da misalin doki ne ba wai doki ne kadai ba a'a hikima ta musulunci a wancan lokacin da dokin za a ba da misali amma a yanzu ba za a ba da misali ne da irin makaman da ake tare da shi yanzu misali da mu zalla gwamnati ce ta musulunci ba mu haɗe da waɗanda suke da wani addini daban saboda muna musulmi shikenan ba za mu koyi tsarin da sauran ƙasashe suke yi wajen tsara sojojin mu da sauransu ba sai a saudi ba su da soja ai musulmi ne ɗari cikin ɗari sai abin da ba a rasawa amma dole suna da training na sojoji suna da training na 'yan sanda ko ba haka ba ne a Iran ba su da shi suna da shi a duk kasashen da suke ce su musulunci ne zalla suna da wannan tsari to haka in kuna zaune cikin al'umma to kuma kar mutum ya zauna muna zaune da waɗansu mutane muna da zaune lafiya zuciyar mu kalau kalau da su amma in wata irin rigima ta tashi sai ka je ka ga ana fito da abin da ba kai zato ba ko ba haka bane to a haka dai akalla a yi ƙoƙari kar a zauna haka a san dai yadda za a yi kar ka zauna in aka yi kururuwa rasa wani mutum ɗaya wanda za a fake a bayansa ko baya faruwa a kora mutane kamar tumaki da sauransu to saboda haka shi musulunci bai ce a yi tsokana ba kuma amma bai ce a zauna kamar zaman mata babu wani shiri ba dole ne musulmi su zama suna da tattali da shiri irin nan wato ko ta kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkhairu salatatu dawaki wanda ake ajewa iri uku ne farasun lirrahman akwai doki wanda akan aje shi saboda Allah wa farasun lil insan akwai dokin da ake ajewa dan saboda dan adam wa farasun lil shaytan akwai dokin da ake ji saboda ake aje shi saboda shaytan sai farasun lirrahman ma yuja ma yujahadu alayhi ko mu yayi ma yujahidu alayhi dokin da aka aje wanda za a ce doki ne na Allah to dokin da aka je da ni aka ajiye da niyyar jihadi to wannan dokin na Allah ne wa faratun lil insan akwai dokin da aka ajiye dan dan adam dan dan adam ne Allah ba ruwansa a ciki shine ma yarfaqu al mar'u lil dunya shine dokin da mutum ya ajiye dan ado dan shakatawa dan burgewa ba a hana wannan ba to wannan dan dan adam kenan amma wancan na farko na Allah ne don Allah aka aje shi wannan kuma na shakatawa din shi ma litiniyati wannan lil insan doki ne dan dan adam wa farasul lil shaytan na uku shine dokin da za a aje amma dokin na shaytan ne wanne ne yake farasul musabaqa wal marahana dokin da ake ajewa na tsere dan shafi shafi da dokin da aka aje na jingina duk dai kamar musabaka din ne yawa in na ci kwallo ka jingina abu kaza in na riga ka to ka bani ai kamar caca ne ko ba haka ba to wannan na shedan ne wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairul khair inasa mafiya daraja a cikin dawaki sune matan haka annabi ya faɗa fa inna butuna hatazu domin cikin su taska ne ajiya ne doke ai dukiya ne to ajiyar da za su ci gaba da haihuwa su haifi maza su haifi mata wato haru wato huruha hirzub bayan dokin kuma hirzub wato kariya ne za a hau za a yaki za a tsare abubuwa da yawa da shi ma rafaka farasan fi sabilillah manzo Allah yace wanda ya daure doki saboda Allah fa shabi'ahu fashibquhu wa riyuhu wa rawtuhu wa bawluhu hasanatu koshin dokin da koshi irin na abinci shine shabi'u riyu koshin sa na ruwa ya sha ruwa ya koshi a ciyar da shi a shayar da shi wa rawtuhu da sharan kashin dokin wa bawluhu da fitsarinsa dukkan su sukan zama hasanatu lada a wajen wanda yake wannan ɗawainiya ɗin. Mudaratu fi mizani kuma za a halatto da ladan a mizanin wanda ya ajiye wannan doki. Da Allah me yasa ake wannan kirari? Ka ga wahalan doki din nan ba. To idan ba da waɗannan kirarin ba, doki ran da ka saye shi yana munna kana munna ta yi sabon doki abin hawa shi ma yana munna ya sabon bawa. A ko ba ka bane. To amma ga lada. to in ba don waɗannan ladadakin ba wahalar ai ba za a iya ajewa ba to kuma abin da yasa ake kwadaitarwa da don ajewa din ba banza bane dan wato dabbobi ne da ake amfani da su musamman a wancan lokacin wajen yaƙi na musulunci wa idan falata wastanna wa akala min alwadi yakunu lahu hasanat fi mizani idan ya sukuce wastanna ya gudu wa akala min alwadi yaje kiwo a wani kwari lahu hasanatun fi mizani yana ma da lada a cikin mizani shi mai doke ya ci gaba da bayani alquwwatu arrami annabi yace abinda aka ce wa aidu lahu mastata'tum min quwwatin to ma'anan kuwa anan shine iya harbi yawma uhud a ranan uhud warada anna sa'd ibn abi waqas hadisi ya zo cewa a ranar Uhud akwai wani sahabi Sa'd dan Abi Waqqas rama fi zalika yau da ya dinga harbi Sa'd ibn Abi Waqqas ya dinga harba kibiya a wannan rana alfa sahabin sai da ya harba kibawo dubu saboda gwanin ta harbi kuma yana da training bai gaji ba sai zaka iya ko guda 50 ne zaka iya ne ba sai ka ji ka faɗa na ciwo ba inda babu training ba da zai iya wannan din to Sa'd ibn Abi Waqqas sai dai har baki bau guda dubu fi sabilillah saboda Allah والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له من ذا الله yana ce da shi yana masa kirari yake ya sa irmi har ba dai fadaka aje wa uku mahaifana su zamo fansan ka babana da mahaifiyata su zamo fansa gare ka ya sa'adu har dai su dai har ba dai yana masa kirari saboda manzon Allah ya ji dadin abin da sa'adu yake to idan kuka yi wannan tattalin turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa idulahu masafatu ku yi tattali ga abokan gaba gurgudan iyawan mastafa'atu na duk abin da za ku iya in ku wani training wa mai da ba da kai da kuma daura dawaki kun ga wannan shine training na yaki turibuna bihi aduwa Allah idan kuka yi haka ga training ga iya harbi ga dawaki kwararru to za ku tsoratar da aduwan Allah abokan gaban Allah wa aduwakum kuma abokan gaban ku domin shi yasa wata ran akan fito a yi kilisa da dawaki a fito a kewaya a kewaya don a ga shiri da aka yi to irin wannan ne sojojin zamani a yanzu gwamnatoci akwai atisaye da ake yi atisayen kawai in wata ƙasa ta ji labarin ga atisayen da wata ƙasa ta yi to fa sai cikin ka sai ya tsoro ruwa in da tana ganin arhanta take kai wannan ba sai an shirya to sai ta yi ta yi wannan din za ta far mata ba in ka lura da menene Koriya ta kudu da Koriya ta arewa da mutanen Amerika da sauransu. Atisaye kawai da suka fito su yi da makamansu. Shi yasa har yanzu ba a far musu ba. Saboda haka wannan yana nuna cewa training ne kuma mutane su zauna cikin shiri. Amma ba irin na sauran mu na mu mu musulmi. Shirin mu ba wani tsokana ba ne. Ba ma tsokana. Amma kuma ba za mu haɗa hannu mu zauna ba. Dan ba ma tsokana ai akwai waɗanda za su tsokane mu. Ko ba a yi. Abin da ma yake faruwa kenan. to saboda haka dole a zauna cikin shiri da sauransu wa akharina min dunihim akwai waɗansu abokan gaban ma banda waɗancan da aka gaya muku ainihin manyan kafirai mushrikai min dunihim koma bayan waɗannan din ne ba waɗancan bane amma suna nan a boye su ne munafukai da yahudawa banda ainihin mushrikai da kuka sani wa akharina min dunihim akwai waɗansu koma bayan waɗannan din su ne aka ce da munafukai su suna nan ana sallah da su ana komai da su cikin su badinin su kaman Abu Lahab ko kamar Abu Jahal amma zahirin su da bakin su kaman Abu Bakar munafukai ke shine Allah ma ya faɗa saboda wayan lamarin su innal munafiqina fi darajil asfali minan nar suna wato mazauni can kasa na wuta su munafukai to ga Yahudawa kuma duk abokan gaba ne to saboda haka dole mutane su zamo su yi tattali jama'a tattalin mu na farko shine mu yi ilimi mu san zamanin mu mu san addinin mu da farko sannan mu yi ilimi yadda kowa yake ilimi akwai kasashe na musulmi yanzu musamman irin da su ba kowa bane irin kasashen Malaysia yanzu wanda mun fake da muna gaba da su amma da yake so rike ilimi hannu biyu wallahi yanzu tsoron su ake saboda komai yanzu makaman ma sun fare to inda babu ilimi za su iya to mu kenan kullun yan aro komai namu sai mu je mu kwafo a wani guri yaushe mu za mu koyi namu to kuma ba a iya wa wallahi sai da ilimi ilimin a yi shi da gaske ilimi na sciences da technology irin na kere-kere da sauransu babu wannan da zai baka aron technology dinsa dama dama idan waɗanda addinin ku ɗaya ne waɗanda muke tare da su waɗanda ba musulmi ba sun sami aron technology a wajen arnan duniya sun babba su ka an kaɗan saboda haka suke yin abin da mu ba mu yi amma saboda rashin kishin ƴan uwanmu wanda ko da yake su ma technology su ba wai ya ishe su bane amma ai sun san samu wani abu kaɗan to su ɗan san musu mana in suka san musu mu ma su san mana mun taba hira da wani daga cikin malamai a Saudi ya ga mu mu bi isa ne irin wanda akan turo su don wa'azi wa alaƙi ya tambaye mu wata fa'ida muke samu daga gwamnatin Saudiya wajen harkar addini da sauransu na ce akwai kwarai da gaske don ba za ka ce babu ba sukan bai wa ‘ya'yanmu ilimi sukan zo su fito suna masu da'awa waɗansu limamai waɗansu malaman makaranta da sauransu amma ni ina ganin da saura ai shi musulunci ba ba lahira kaɗai ba ne duniya ne da lahira to inda gaske ne yadda kuke ba mu ilimi mu zama limamai mu zama du'atu masu wa'azi a yi ta hayaniya a ƙasa da sauransu to me zai hana teknolojin da kuka samu wanda ya wuce namu ku rika ɗiban ƴaƴan mu ɗaya biyu su ma suna zuwa suna karanto technology ta science irin wanda kuka samu a wajen abokanku wannan shine za ku zama da gaske kuna kaunan mu kuna so ku gina mu a duniya da kuma lahira dole musulmi haka zai zama ya karanci addininsa kuma ya karanci zamaninsa gaskiyar Allah muna saka shi kwarai kwarai da gaske wanda yake son duniya in ji manzon Allah man arada al-akhirah fa alayhi bil ilm wa man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm wa man arada huma ma'an fa alayhi bil ilm wanda yake so ya samu lahira to yayi ilimi wanda yake so ya sami jagoranci a duniya to yayi ilimi wanda yake son duniya da lahira gaba daya to yayi ilimi ashe ilimi shine tushen komai da komai saboda haka mu yanzu ilimomin mun fara nisa a wasu bangaren amma kuma an sake an mana nisa a wasu bangarori yanzu anan jihar Bauchi misali gashi ana toron tonon maya alkaleri in an jima kaɗan in suka gama aikin to za su ce suna buƙatar ƙwararru 'yan ƙasa waɗanda za su zo su riƙe waɗansu ofisoshi a wannan guri ka san abin da zai faru za ka sha mamaki akwai abokan zaman mu ɗin nan wanda da muke musu dariya yanzu haka ƴaƴansu suna nan suna training wasu na Amerika waɗansu na Ingila wasu na Canada suna koyo karatun aikin fetur idan aka dawo misali ana dawowa sai fa kwaloluwan abin da za ka yi shine a ɗauke ka mai gadi a ɗauke ka mai shara a ɗauke ka direba iyaka abin ki to ya ko a cikin gidanku aka toni man ba ma a ƙasan ku ba abin nan na ilimi ne yaya za a yi a yi da kai to Allah za a yi to mai amfani da dukiyarmu mu kashe kuɗin dan mu ilmantar da ƴaƴanmu bayan addini mu ba su ilimin zamani duk abin da zaka kashe ka bashi in ya zo ba kai kaɗai ba ko ka wuce zai taimaki al'ummarka ba don kanka kaɗai za ka yi ba saboda haka babu wani abin tattali a yanzu wanda ya kamata mu kula da shi kamar mu baiwa ƴaƴanmu ilimi gashi da yawa sai mun tafi Malaysia karatun ma wanda ma ba ma na science da sauransu ba a'a wannan karatun da yau na computer science da ne da sauransu ko karatun addini addinin ma sai ka tafi Malaysia ka je ka dawo da PC gab ina ya samu ai a Malaysia ai tsari ne suka yi babu da karatun ne anan muna da shi to saboda haka ƴan uwa muna da aiki mu mai da hankali wa akharina min dunihim la ta'lamuna ku kusan da su ba wallahu ya Allahu ya alamu Allah ya san da su wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kai ciyar na kowane irin abu ne sai sabilillah in dai kai saboda Allah yuwaffa ilaykum to za a fata muku za a ninninka muku a fata muku wa antum la tuzlamun kuma a lahira ba za a zalunce ku ba dan kwabanka da ka ciyar to idan ka taimaka wa addini ko ka taimaka wa ɗan uwa musulmi ko ka taimaka wa wata hidima ta addini to wallahi tallahi ba ta asara ba ninninkawa za a za a yi ranar lahira za ka tarar ba za a rage maka komai ba na'am
وانجنوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم
Allah yake misali idan an shirya za a fito yaki an je an tada abokan gaba kuna shirin fitowa su ma suna shirin fitowa na'am kuna shirin fitowa suna shirin fitowa to yaya za a yi to fa in janahu lisalmi idan kafiran suka karkato suna bukata a yi sulhu a yi zaman lafiya to kar ku taurare tunda dama zaman lafiya ai ya fi komai kar ku ce wallahi ba za mu yarda ba a'a ku yi hakuri fa janahlaha ku karkato kuma zuwa ga sulhu din wa ahidu wa alƙawari da su ibnu abbas yace haza mansukun bi ayati sai wannan ayar an mata nusra da ayar da take magana cewa a fito ayi amfani da takobi amma wakila innahu laysa mansukhan wai ba mansuki bane ne ma ina ganin babu nuska a cikin wannan har yanzu don as-sulhu khairu as-sulhu khairu bal maqsusun bi ahli kitab an kebance ne da ahli kitab in nazalat aw nazalat bi bani quraiza to idan aka yarda aka yi sulhu din wa tawakkal ala Allah ku dogara ga Allah fihi innahu huwa samiul alim domin shi Allah shi as-sami'u mai ji ne al-alim masani ne la budda min at-tawakkul wannan tafsirin yadda na sha gaya muku tafsirin Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Taulani mun dauko muna tafsiri da shi ne dan mutane su fahimci tafiyar ba tafiya ce ta jahilci ba waɗanda suka jahilce mu cewa sun ɗauka mu ba ma kan sunna su tabbatar ƙarya suke yi tafiya kaɗan a tafsirin nan za ka ji shehu na faɗa a kan lalle ne a yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ƴan uwanmu kuma waɗanda jahilci ya ɗebe su ba su yi karatu ba amma suna son girma a cikin harkar karatu da jagoranci ina nufin yaran nan ƴan hakika da sauransu jahilai kutub wai su sun san Allah ko da me yake sanin Allah ko uhu in aka masa magana ka dan aka tabo shi ce shehu wai shi ya san shehu kai baka san shi ba eh shi ya san shehu a to shehu jahili ne shehu ba jahili bane a ciki ne ma yake cewa man qala qad adlaltu fa haqqu shahidi ala annani ma hiki annabi haki duk wanda yake ni Ibrahim shehu Ibrahim na bata to Allah shine shaida cewa ni ban kauce wa tafarkin manzon Allah ba yace wa dinu mawrusun bi ilmi wannan ilimin akan gaje shi addinin na akan gaje shi ne da ilimi ba da jahilci ba walam yaris akul jahili kiriran salilal akarimi jahili fituk ba zai gaji babban malami ba ko yana yi to balle ya gaji gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa mu tsaya mu yi karatu mu yi karatun addini kuma mu yi karatun zamani kai ba wannan kaɗai ba mu yi sana'a ko ba haka bane mu yi sana'a idan ba mu yi sana'a ba za mu zama kayan nauyi ko ba haka bane mu yi sana'a mu yi kasuwanci mu yi noma mu yi kiwo shi abin da shehu Usman ya koyar a ƙasar nan kenan to saboda haka mu ma mu rungumi wannan yi Allah ubangiji ya taimake mu ya mana jagora na ganin za mu tsaya a nan insha Allah da wannan muka zo ƙarshen darasinmu ko karatunmu na tafsirin wannan shekara a wannan masallaci ne albarka Allah Ubangiji ya fata wa duk wanda ya sa hannu ya taimaka wajen gudanar wannan tafsiri ko da shawara ko da kuɗi ko da duk abin da ya iya wannan tafsiri ya ci nasara Allah ya masa sakayya in kuɗinsa ne ya bayar Allah ya ninninta masa in wani tunani ne na ya amfani da shi Allah ya ninninta masa ya biya bukatunsa in wani ƙarfinsa ya amfani da shi Allah ya biya shi albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam musamman akwai karamin kwamitin tafsiri wanda karkashin malam barhama malam barhama sa'ad sun yi rawar gani kwarai da gaske ga janareta wata ran kun san wutar ƙasar babu sosai sosai to sun tsaya akan janareton nan da dai ƴan waɗansu abubuwa duk da halin da ake ciki da babu da babun nan ko da babu da babun nan eh aka yi ɗan abin da aka yi din nan eh ba waɗansu ma suna faɗi ba da babu da babun nan to mu alhamdulillah mun gode wa Allah an taimaka mana kuma akwai iyayen kula da wannan kwamiti na masallaci kamar Alhaji Babalu Usman da kuma Alhaji Ibrahim Usman dama su ne jagorori ya saka musu da alheri da su da dukkan wanda ya sa hannu wajen taimaka wannan tafsiri har ya ci nasara Allah ubangiji kuma ya nufa ya maimaita mana mu sake ganin shekara mai zuwa mu ci gaba da yin tafsiri a wannan guri albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya zo nan yana da wata bukata Allah ya biya masa duk wanda ya zo wannan guri idan ɗan kasuwa ne Allah ya sanya albarka da riba mai yawa a cikin kasuwancinsa duk wanda ya zo nan gurin in ma'aikacin gwamnati ne Allah ya bashi ɗaukaka da girma da biyan bukata a wajen aikinsa duk wanda ya zo nan gurin idan ɗan kasuwa ne mun faɗa ko Allah ya bashi riba in mai sana'a ne Allah ya anganta sana'ansa ya buɗa masa da yawa a harkar sana'ansa idan makiyayi ne Allah ya sanya albarka cikin kiwonsa idan manomi ne Allah ya sanya albarka cikin nomansa idan ɗalibi ne mai neman ilimi Allah ya masa fatayi ya masa buɗe ya ba su ilimi mai yawa mai albarka duk wanda yake da wata bukata a wajen Allah Allah ya biya masa wanda ma bai da wata hanya ta rayuwa kuma yana nema to Allah ya buɗa masa ya bashi hanya ya inganta masa hanya rayuwarsa kuma ya bashi rufin asiri Allah ya mana rufin asiri baki daya Allah ubangiji ya gafarta wa magabatan mu Allah ya sa suna aljanna Allah ya albarka wa zuriyar mu Allah ya mana albarka tare da su Allah ya albarka wa ƴan uwan mu Allah ya albarka wa almajiran mu Allah ya saka wa malaman mu da shehunan mu da alheri Allah ya saka wa malamanmu da shewuninmu da alheri Allah ya saka musu da alkhairi mu ma Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya haɗa kanmu Allah ya haɗa kanmu Allah ya haɗa kanmu Allah ya kafi musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda za ka yi musu gafara a wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda za ka yi musu rahama a wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda za ka ɗanta su ga barin shiga wuta a wannan wata albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا to to ba ku gaya mana da wuri ba tambayar wata iri ce ayi hakuri jama'a me ya tambaya aka masa wankin kunne yana cikin azumi ya matsayin azumin sa azumi ya kankare ne a sakamakon abin da yake shiga ba abin da yake fita ba idan wannan wankin kunnen ya kai ya ji shi har ya zo makoshinsa inda likita zai gaya masa inda zai zo makogoronsa to daga nan yana iya wucewa to wannan ai dama larura ce sai a aje azumi a wannan rana abin da ya kamata ke ya kware da gaske idan har ma ya yi bai ajiye ba to da aka yi in ya ji ya zo makoshinsa to ya ɗauka wannan azumin ya kare da bayan sallah zai yi na wanda ya ba da abin sadaka yana so a yi masa addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya bukata to to kowanne ai mun saka duk wanda ya rasu Allah ya kansa mu da muke raye ma mu roka Allah ya sa mu cika da imani albarkacin annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وسجيرنا وذكرنا وأنسانا حورنا وأبتنا وحاضرنا وغائبنا وطائنا وآسنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حتى كفره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين